أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a ci gaba da darasinmu na dazu ya ce babu li'ani in da a zaujata man kuɗa in da a fi zaujati man kullifa da an na hata zini awil hamla na fa walam ya kun san mashahudun ba a don yula'in zaujata au yi hadu ya ce in da a fi zaujatin fi zaujatin man kullifa fi zaujatin man kullifa in idan idda'a mutum ya yi da'awa a man kullifa kenan man kullifa wanda aka kallafa wa ma'ana balagagge mai hankali idda'a idan ya yi da'awa fi zaujacin cikin wata daga matar ko daga matarsa ya yi da'awan bi annaha ta zini cewa tana zina awil hamla nafa ko kuma ya kore cikin da ya ce wannan cikin ba nashi bane walam yakun samma shuhudul kuma ba shi da shaidu guda hudu da ya tabbatar da ta yi zina ɗin babu bayan nan yula'inu zaujata yanzu a ɗayan biyu ko ya zo ya yi li'ani da wannan matar tashi au yu haddu ko amar haddi ne ya mata kasafi idan ya zaɓi zai yi li'anin ya shaɗu billahi sai ya rantse da Allah ruba'an so hudu cewa annira aituha ta zini ya rantse sau hudu akan cewa ya ganta tana zina idan kuma cikin ne ba nashi ba ya rantse da Allah sau hudu cewa ma za ni wannan cikin ba daga gare ni bane ba nawa bane idan ya rantse sau hudu wala anatullahi alaihi kamisa sai ya ce Allah ya tsine masa shine na biyar din alaihi akan shi ma'ana tsinuwan Allah da la'anar Allah ta tabbata akan shi idan je wannan cikin nashi ne ko in bai ganta tana da ba to in yayi wannan shi ya gama wala anadhu zaujatun ita ma matar tashi mujani sa mai jinsantuwa da shi la anadhu sai ta zo ita ma ta yi la'ani da shi ita kuma yanayin da yanin ta shadu aidan arba'an ita ma za ta rantse sau hudu ne laƙar ka zaba cewa ƙarya yi mata wa khatmu khamisatin za ta cike na biyar din alaiha bil gadabi da fushin Allah ya tabbata a kanta idan dai da gaskiya ganta tana zina faruwa kadan wa abada tariman ma tsaki nasab wa yadra'ul hududa an irsin hajam to idan an gama di'ani ya rantse su hudu ya cike na biyar da cewa Allah ya tsine masa idan dai ƙarya ya mata ita ma ta rantse su hudu ƙarya ya mata ta ce Allah ya fushi da ita idan dai abin da ya faɗa gaskiya ne kaga kowa ya rantse to tunda sun rantse me zai faru wa abba da tarima yanzu haramci ya zama har abada tsakanin sun duk duniya ba namiji sai shi ba mace sai ita to ba aure a duniya ke ma kadin nasbi tare da yankewar nasaba wannan dan da ya rantse akan ba na shi bane to wannan nasaba tsakanin shi wannan yaron ya yanke ba za a dangana mar wannan dan ba ya kore shi kenan wai da rawul hududa an irtin hajab sannan yadrawul hududa ya tunkuɗe haddi tsakanin shi da ita da shi din da ita din duk ba wanda za yi wa haddi tun da kowa ya rantse shi ya rantse akan ya ganta tana zina ita ta rantse ba ta yi zina ba shi kenan ba haddi tsakanin su an irtina jab sannan kuma ya tsare shi daga ainihin gado tsakanin shi da wannan dan da yi rantsuwa ko ya ce ko ɗa ne ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaji wannan ɗan ba babul iddati تعتد الزوج بالغ من غير جب أمكن منه شغلها حيث تجب مؤيقة ذمية أو مسلمة ثلاثة الأقراء وقرآن الأمر yace zaujatu baligin matar balagagge ta ataddu za ta yi idda idan mutum balagagge ne ya saki matarsa za ta yi idda amma a min gairi jam idan ba majibubi bane ba mai yankakken zakari bane amma idan kwata-kwata ba shi da zakari yankakken zakari ne ba shi da zakari to wannan kaga ai bai ma sadu da ita bai ya ce ta yi idda yana sakanta za ta yi zuwa ta yawon ta ba za ta yi idda amkana min shugulha wanda kuma zai yi ya shagaltar da ita har su ta jab yayin da ya shamu kansu da ita misali da aka yi auren sun kawai ce da ita irin kawai ce wanda zai yi a ce sun sadu sannan ya sake ta to a nan ne za mu ce sai ta yi idda amma ba su taɓa haɗuwa ba ita tana kano ba ta zuwa garin nan ba shi yana garin nan bai taɓa zuwa ba kaga ba haɗu ba sai ya sake ta ba wani idda kuma muɗiƙatun ita ɗin ya zamo ko da bata balaga ba zai yiwu a take ta to irin wannan ce in mijin nata ya sake ta za ta yi idda zimmiyatun ko ba zimmariya ce kafirar amana an musulmatun ko musulma ce duk dai dole sai ta yi idda idan nan kuma salasatul akra za ta yi jini uku ne wa qur'anil ama idan mace idan ainihin baiwa ce sai ta yi jini wal qur'u duru baina haidataini kuma yace wal qur'u shi me qur'i din da aka ce salasatu qur'in qur'u din yace duru ma baina haidataini shine tsarkin tsakanin haila biyu shi yasa ma idan mutum ya saki matarsa tana cikin tsarki idan ta ga jini za a ce ta ga tsarki ɗaya kaga tsarkin da ya sake ta tana ganin jini kaga ta samu tsarki ɗaya idan wannan jinin ya ɗauke wani yana zuwa za a ce ta samu tsarki biyu idan wannan ya ɗauke jini na uku yana zuwa ta samu tsarki uku ta halatta ga mazaje in kuma bi hilliya da zauji kai hukunci da halattanta ga ainihin wani miji ya aure ta miru ya tiddama daga ganin jini na uku tana ganin jini na uku ta ga tsarki uku ya halatta ta ya aurenta wa man ta'akkara haiduha duk wanda jinin ta yayi jinkiri minar marar saboda rashin lafiya an sake ta jini yaki zuwa a wasu yidan ko aka aka jinintar da ita jinin cuta ya zama bai yankewa a jikinta lam tumayyiz ko ba za ta yi bambance shi wannan jinin cutar min hiyabin daga jinin haila ba aw min rada'in ko kuma shayarwa take yasa jinin hailan ta yaki zuwa kana ya kasance au bila sabab ko ko ba wani sababi kawai ba rashin lafiya ba shayarwa ba komai kawai gashi an sake ta wajen watanni ba ta ga jini ko dai ba to yanzu wannan matar baccisku za ta zauna wata tara idan ta yi wata tara ko ma salasatin tare da wata uku in lam tarif in dai ba ta yi kokanton ciki ba tunda dai mafi yawan ciki a wata tara yake tashi a haife shi in ba ta ga jini ba ta zauna wata tara wata tara nan in ba ta ji alaman komai a cikinta ba sai mu ce to wannan watakila jini ne ya ɗauke daina zuwa sai ta yi wata uku iddan ainihin wayanda ba sa ji fata sibul murdi'u aman idan ku ainihin mai shayarwa ce za ta lissafa shekara guda ba da ma ya mutu min haɗilu bayan ɗan ya mutu jinin ya ke zo au an yubda ma ko bayan an yaye shi idan jinin ya ke zo idan ku da aka yaye shi ko ya mutu jini ya fara zuwa sai ta lissafin jini hukunta man lam tahi wacce ba ta haila kwata-kwata don tsufa ko don yarinta ko kuma ainihin al'adanta ne kawai ba ta haila walau raƙiƙan ko da baiwa ce min sigarin ko saboda kuruciya ne yarinta ya sa ba ta jini ta bai fara zuwa ba aukibar ko kuma saboda tsufa ne ta tsufa ta daina jini to irin wannan iddatuwa iddanta tis'una yauman shi ne kwana tis'in wata uku aha wa iddatul hamili idda mai ciki kuma wazo hamili shine ta haife cikin jami'i gaba ɗayan shi ko ‘ya'ya nawa ne sai sun fice gaba ɗaya. In kana zamin hilli idan cikin nata ya zamo na halal ne, mijinta ne ya sake ta da ciki, to tana haifuwa ta gama idda. Walau ala shakkin ko da a bisa shakku ne, fa'in lam yulhiqa idan kuwa cikin ba zai risku da uba ba ma'ana cikin ba na adal ba ne to tatar duba da ruwan ikar mudallaka bayan ta haihu ma sai ta yi idda kamar wacce aka saka miji ne ya saki matarsa tana da ciki to wannan ko yau ya sake ta gobe ta haihu ta gama idda a gobe za ta yi aure amma idan ya zama cikin ba na halal ba ne cikin shege ne to ko ta haihu ma bata gama idda ba sai ta ga jini uku shine yace fa in lam yulhika idan shi wannan cikin ba zai rusku da uba ba kaga shege kenan ko to ta ataddu badal wadi bayan ta haife shi kuma za ta yi idda kalmu dallaka kamar iddan wacce miji ya sake ta walil wabati arba'u shuhuri idan kuma miji ne ya mutu to za ta yi wata hudu ne washiratun da kwana goma warriku idan bai wace bit tashdiri za a raba mata biyu ta wata biyu da kwana biyar li ayi zaujati ga kowace mata ce bi ayi bani da kowane irin miji ne kawai za mu lura da ita ya ce wata hudu da kwana goma baiwa ce wata biyu da kwana biyar amma wannan in lam tarib idan ba ta yi kokanton tana da ciki ba kenan in ba ta yi kokanto tamkusu a asal hamli za ta zauna kurewan ciki shekara hudu wani kaurin shekara biyar in cikin bai taso ta haifu ba sai ta halatta ga maza wa in badal fasadu biti baki haka ne in masa ta ta dukkan dalaki wa in badal fasadu idan bacin aure ya bayyana bittifaki ga ittifakin malamai in masa in mijin nata ya kwanan aure sannan ya bayyana auren batacce ne aka bata to ta tattu za ta yi idda kan dalaki kamar inda in mijin shigan ta yi za ta yi wata za ta yi jini uku in ba mai jini bane ta yi wata uku bi mauti zaujin aw bi faqdin aw jibil idada zawjatin aw jib ka wajabta idada zawjatin rinin jarmusu zaujatin nan mata bi mauti zaujin saboda mutuwar mijinta aw bi faqdin ko saboda an rasa mijinta an hukunta ta je ta yi takaba to a wannan tsakanin takaban kasan takaban shine wannan watannin wata hudu da kwana goma to za ta yi idad rinin darmusu rinin darmusu shine ba za ta yi ado ba gaba daya gashi nan ma zai kirga mana da saurin nasabin me yasa mace in mijinta ya mutu za a ce sai ta yi wannan rinjar mutum idan ko mijin sakanta ya za a ce za ta iya adanta ya ce bi saunin nasab saboda kiyaye nasaba kaga in mijinta yana raye ya sake ta ai mijin zai sa ido ba zai bari ta je ta kwaso wani abu a waje ba amma idan mijin ya mutu wa zai sa mata ido saboda ai kuto ta yi kazanta ta yi buji buji yadda ba wanda zai ganta ma ya sha'awanta to saboda kiyaye wannan nasaban shi yasa aka ce ta yi ida to menene ida din yake bitarki lizinati ta bar ado duk abin da aka ce wannan abin ado ne dan ina ta kaba bi halatta ta yi shi ba wata kabibi ta bar kwabe jikinta da lalle kaga lalle shi ma kayan ado ne ba za ta saka wal hali haka nan ba za ta saka kwallagai ba kwallagai shine kamar irin gulagulai da azurfa irin lauya ko na kunne da sauransu duk wannan ba za ta sa ba walhinna haka nan ba za ta shafa lalle a jikinta ba wancan takabib sa lalle kamar a gashi wannan kuma hinna kamar sa lalle a tafin hannu da tafin kafa duk ba za ta yi ba wa masjidi ba za ta shafa turare ba wa sirgi ba za ta sa rinannen kaya ba wani hammami ba za ta shiga ɗakin wanka irin na swimming pool ɗin nan ba ba wai wanka ne ba za ta yi ba irin shiga ɗakin wanka na ainihin ado ko burgewa shine ba za ta yi ba aukan naura ko kuma ta yi amfani da kamar hodan nan wanda yake ainihin gyara jiki duk ba za ta yi ba amma wurin kasu firkuni li darura malamai sun yi saukin za ta iya sa kwalli amma shi ma kwalli ba dan ado ba li darura domin ainihin larura to a takaice wannan shine abin da aka ce mai takaba ta yi amma yanzu sai ka ga mai takaba an ce wai za sa ta takaba a ajiye ta ɓarya ta zo ta tsallake a yi waye a ce an sa ta takaba ba wanka sai ta yi sati ba kaza ba kaza wannan duk ba shari'a ba ta ce ba kawai waɗannan abubuwan ita shari'a ta kula a matsayin mai takaba ta yi za ta iya wankanta za ta iya wanka da sabulu za ta iya me kawai kayan ɗanshi da kayan ado ne ba za ta sa babul istibra'i wa binti galil milki tustabral amma bi haidatin la irsuhu aw mahrama yace tustabrul ama ana istibra'in baiwa idan binti kalil mulki idan mulkin ta ya cira ta daga hannun wani ya koma hannun wani da tana baiwar wannan yana sadaka da ita yau sai mai gidanta ya sayar da ita ga wani to kaga mallakan ta ya cira ta dole sai ta yi istibra'i bi haidatin da jinin haila daya amma fa la irsuhu idan ba matarsa bace dama amma yanzu ai mun yi magana akan mutum in ya sayi matarsa a matsayin baiwa auren su ya ɓaci amma zai iya sadaka da ita to irin wannan babu wani istibra'i tunda dama matarsa ce aw muharrama ko kuma muharramarsa ce to tunda muharramarsa ce babu wani istibra'i tunda dama ai biya dace shi da ita ba aw ukinat bara'atun qabla shira ko kuma an tabbatar da kubutan cikinta qabla shira kafin a siye ta ma an tabbatar da bata da ciki kaman kaman yaya za a tabbatar da bata da ciki yace kaman li'unsa kaman wanda dama an ba da ita amana a hannun wata mace tana kula da ita yau ya kai watanni ta gaggajini kafin a siyar aukasiyin ko kuma ainihin ita din tushtira an siye ta ne ga ainihin kasiyin dandagakke ita din dama a wajen mace take aka siye ta ko kuma shi mai gidan dandakakke ne wanda ba zai iya sadu da mace ba ya sai da ita to kaga yanzu anan babu wani shakku na cewa tana da ciki ba wani istibra'i in ba ta fita was tabri bitis ina man qad sagurat walau bi amni alhamdi aw man kaburat to wacce man qad sagurat wacce ta kankanta ta zamo bata fara jinin haila ba aka siyar da ita a matsayin baiwa aw man kaburar ga yacen gaba ko kuma wacce shekarun ta ya ja ta girma ba ta jini to wannan idan aka sayar da ita wasu tabri kamar ta yi sibirai bitis ina da kwana tis'in wata uku walau bi amni hamli ko da an amincewa cikinta kaga kenan wajen istibrai kaga wajen idda in matar aure ce aka sake ta jini uku amma idan baiwa ce aka saile ta sai muka ce jini ɗaya ko to amma inda watanni ne ko da baiwar ce aka siyar da ita saboda yarinta ba ta jini ko saboda girma jini ya ɗauke to dole wata uku za ta yi ba zancen ta yi wata ɗaya kiyasta ta da wancan jini aw haiduwa ma aski ya bakin jara ko kuma jinin hailan nata yana gudana tare da jinin cuta walam tumayyiz ba za ta iya bambance na hailan da na cutan ba to shi ma sai ta yi wata uku auli sukumin ukira ko kuma an jinkirta jinin nata saboda rashin lahiya da aka sai da ita aka ce wanda ya saye ta kare take ta sai ta ga jini sai zama ba ta da lafiyar da jinin ma baya zuwa to shi ma ta wata uku an gama na'am awin raba'i ko saboda shayarwa ne jinin ya dauke aw bila sabab ko kuma babu wani sababi haka ne ko in lam tarif idan ba ta yi kokanton tana da shi ba kenan wal'ama birkiyabi idan ko tana kokanto sai ta zauna shekara guda birkiyabi saboda kokanton da take wasauri za ta alhamdi bil wabi lahu idan ko mace mai ciki ne za ta yi istibra'i bil wabi lahu da haife cikinta wannan kowace ce wa ulatul ahmali ajalhunna an yadana hamlahunna wannan mutlakan ne ko wanda mijinta ya sake ta ne ko wanda mijinta ya mutu ne ko baiwar da aka sai da ita ne in dai ta haihu shikenan ta gama wayar muslim ta maulan qabla maulan mai gidan da ya sayi ita wannan baiwan yarum yana haramta istimta'un ma'ana istimta'un jin daɗi da yake yarum ya haramta qabla kafin ta istibra'i dole sai ta istibra'i walhurratu ya istibra'uha idan ya ce kamar tana zina ta zo ta tuba tana so ta yi aure to nan istibra'uha kal idda istibra'in ta kamar idda ne za ta ga jini uku amma lafi yani banda inda aka yi li'ani ya yi ta au zinan ko take zina au ridda ko kuma ta yi ridda fa inna bi kulli za su tustabra'u cikin wayannan duka za ta yi istibra'i ne biya idatin da ainihin jini dai bakar kadai ku fi ta durra an kai haka a kiyaye ka ainihin cuta babul mafudi babin mutumin da aka neme shi aka rasa lil faqdi awalan fa aula faqdu zawjin bi ardil muslimina addu in rafa ardil muslimina amraha أو قاد أول به أحلها به أجلها أهوال هالا يسن تبتا للفقد دومين أين بتا إذا متين يبتا yana da halaye yanayin batan da ya yi shi ɗin batan da ya bata a garinsu ne ko ya yi tafiya ne ya bata idan a garinsu ne ya bata lokacin da ake yaƙi ne ko annoba ko ana zaman lafiya ya bata. Sannan in wani gari ya je, garin musulmi ya je ya bata ko garin kafirai ko wani hukuncinsa daban shi ne zai mana dalla-dalla. Ya ce fal'aula, fal'ula, na farko shi ne faƙudu zaujin bi arziyar musulmi na. Mace ce mijinta ya tafi garin musulmi ya bata. To addu malamai sun ƙidaya wannan shi ma cikin yanayin bata. a ina ya bata ta ce wallahi ya je Kano ne kuma yanzu ba a samu labarin shi ba an bincika gaba ɗaya babu kaga garin Kano garin musulmi ne in raba annil musulmi na amraha idan matarsa ta mulku ta ɗaukaka al'amarinta zuwa ga jama'a musulmi au ƙabin ko ta jojen alƙali ta kai ƙara au walin ko ta jojen sarki to ajjalaha shi ainihin alƙali ko sarki ko jama'a musulmi sai su ɗiba mata ajalin a hawaman arba'an shekara hudu. In je komai akwai akwai ci akwai sha akwai sutura akwai gurin kwana akwai komai mijin ne kawai babu sai a ɗiba mata shekara hudu da yake zaman hakurin shekara hudu. Warikan nisfa idan kuwa bawa ne za a ɗiba mata shekara biyu rabin ainihin na ɗa. in ba da tarwimin bayan an yi jinkiri an yi obasin an yi bincike kashfan an yaye bincike cewa ba a san inda yake sannan za ta shekara hudu to wannan wanda ta je wanda ya je garin musulmi ya mata kenan sani yuha sai nau'i na biyu mafudu ardi shirki wanda aka rasa shi a garin mushrikai mutumin da ya je garin kafirai ya bata to zaujatuhu tabka matar shi inda akwai komai da komai mijin ne babu za ta zauna bigairi shakki ba tare da shakku ba sai ta jira shi saba'i na aman shekara saba'in muddatu ta'amiri wannan shine mudda na rayar da mutum wanda in je mutum ya shekara saba'in ba a san inda yake ba ko an san inda yake amma yana hannun ainihin masu mansa to ana tunanin kawai wannan mutumin ya mutu a sallami matarsa a raba gadon shi kaga wanda ya bata a garin mushrikai ai ana tunanin an kama shi ne amma yana raye amma wanda ya bata a garin musulmi ai in har shekarar hudu aka yi ana bincike ba a same shi ba za a ci ai wani in- in yana raye yanzu ya kamata a ce ya bayyana tun da garin da ya je ba inda za a kama shi a boye shi bane shine bambanci a min sinnihi kuma amma shekara saba'in din nan da muka faɗa fa ba wai daga yau za ta zauna zuwa shekara saba'in ba a'a za a ainihin kike daga shekarun shi na haihuwa ne zuwa shekara saba'in za a ce yanzu shekarun shi nawa aka ce eh yau ka ya shekara sittin da biyar sai a ce ta yi zaman shekara biyar amma sittin da tara ne shekara ɗaya kawai kawai shekarun haihuwarsa su cika saba'in ka zaujatil asiri kamar matar wanda aka dibace shi aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi shi ma matarsa za a cike shekarun shi in ya kai saba'in sai a sallame ta a raba gadon shi asalisu sai nau'i na uku almafqudu fi waqtil fitan fi waqtil fitan wanda aka rasa shi a lokacin fitina ana yaƙi ne tsakanin jama'a irin yaƙin basasa ba wai yaƙi tsakanin musulmi da kafirai ba kawai wata fitina ce Allah ya kawo jama'a ake yaƙi a gari har ga wani ya fita an gama yaƙin kuma ba ga inda yake ba bayyana zauyin islami kuma yaƙin tsakanin musulmi da musulmi ne kawai Allah ya kawo fitina ake ta yaƙi ana kashe juna au kana zaman da'unin ko kuma ba yaƙi yake ba mutumin nan yana gari ya fita ba a ga inda yake ba amma zamanin annoba ne ana annoba a gari a kawai ka ji an ce an bingire daga an ɗan yi gudawa sai a mutu a irin wannan ne ba gan shi ba au mustanji'un ko kuma ba a garin da yake ba ne ya je kiwo ne ila baladin zuwa wani gari wanda da'unuha annoban wancan garin da ya je karza da fiha ya daɗu cikinta wanda aka ya kullu misali ana annoba a wani gari sai ya yi tafiya wancan garin da ya tafi garin kuma sai ba a gan shi ba ba a ji labarin shi ba to ya za a yi zaujatu ta atabdu matar irin wannan mutumin ta kawo ƙara za a ba ta daman ta je ta yi iddan wafati hinan fasalal harbo in yakin ake a gari lokacin da yakin ya ƙare yanzu misali ba kwanaki an ta yakin ba sa saba ko har a kazan nan ba to lokacin da ake kan yaki aka nemi mutum ba gan shi ba to sai a yaƙuri har wannan fitinar ta ƙare in fitinar ta ƙare ba gan shi ba sai a ƙaddara ya mutu a cikin fitinar wadda'unu anum injala idan ko lokacin annoba ne ta kawo karan bata ga mijinta ba sai a ce ta yi hakuri har annoban nan ya kare kamar lokacin corona mene ake cewa corona virus ko to a wannan lokacin ba ga mijinta ba sai a ce ki hakuri har wannan annobar ta wuce idan annoban nan ta wuce aka bincika ba a gan shi ba sai a bata dama ta yi idda kawai ta yi aure wannan na uku kenan arrabiu na hudu kuma al-mabqudu fi harbin waqa bainal islami wa kufri wanda aka rasa shi lokacin da yaƙi ya auku tsakanin musulmi da kafirai. Musulmi da kafirai ne yaƙi ya kaure tsakaninsu, warta ba yaƙi ya ɗaukaka ya zamo an kwabza, to ta ta duba da kashfi anhu. Ita wannan kan matarsa in ta zo za ta yi ainihin idda ne bayan yayewa anhu daga shi wannan yaƙin alhurra an matar ya ce bayan an gama yaƙin aman da shekara guda. an gama yaƙi hankali ya kwanta da shekara guda ba a gama jinta ba sai a ce ta je ta idda kawai wa za ta riƙi idan kuma baiwa ce shadira za a ba ta rabin shekara shi ne wata shida saboda a kullum a irin wa'annan abubuwan ana cewa baiwa ta yi rabi ne saboda wala hunna mislul ladzi alaiha ba shi ba yana cewa menene nisfu ma'anar Musa ya ce minal azab yau wato irin wannan shi yasa an baiwa ce sai ya ce za a ɗaura mata rabin abin da yake kan ya na ainihin wahala. Wai datul arba'i to wa'annan kaga mun faɗi dangi kala kala guda hudu ko to kowace in ka ji mun ce ta je ta yi idda iddan wa'annan guda hudun gaba ɗaya za su yi idda ne kal wafati kamar iddan mutuwar miji. in dama in faƙun amma fa duk maganan nan muna magana ne akan idan ci da sha da sutura da ɗawainiya ya dawwama ala zaujati a bisa matan amma yanzu misali mutum ya yi tafiya matarsa ta zo ta ce ita fa mai gidanta ya ɓata ba san inda yake ba to yanzu gidan da kuke ci ta ce wallahi kuɗin haya mu ma ya ƙare yanzu ma mai gidan ya fara magana ya bar muku abinci ta ce ai tun kan in zo dinnan ma wajen wata guda ni nake rike da kaina to wannan babu wani zancen a ce za a sati shekara hudu kawai yanzu an dan bincika an bincika baya nan kawai alkali zai sallame ta ta je ta yi idda ta yi auren ta kawai saboda in an rike can wa zai ciyar da ita wa zai tufatar da ita wa zai ba ta ainihin ɗoyiniya shi yasa ya ce in damu in fa'un ala zaujati